أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ‘yan musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 22 ga watan rabi'i mil awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana 1447 wanda ya daidai da 14 ga watan tara na shekara 2025 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi namu mai albarka littafin risala ta abi zaidin al-kirawani littafi na fikihun mu ta mazhabin na imam malik bin anas Allah kara masa yarda har yanzu dai muna cikin wannan babban babi babun aure da saki da ta abin da ya shafi shi a ciki ma'ana yau insha Allah zamu darasi na 66 ne ko insha Allah waccan sati mun ji daramin darsa akan ina ji ɓangaren hukumce-hukumce guda uku ɓangaren matar da aka mallaka mata sakinta hannunta da ɓangaren matar da aka bata zaɓi da kuma ɓangaren ila'i mana mutumin da ya rantsuwa ba zai kusanci iyalansa ba shi ma yadda musulunci ya tsara da doka sa'annan kuma sai ɓangaren zihari shi kuma mutumin da ya kwatanta bayansa kamar bayan matarsa kamar bayan mahaifiyarsa su ma duka mun ji hukuncin a musulunce da sauransu yau kuma gabar da za a tashi na ji dai ta ce alama da nasa dai wal li'anu baina kulli zawjayn yau kuma zamu yi hukuncin li'ani me li'ani tsakanin miji da mata da sauransu to saboda haka yau dan sun anan zai tashi ku ba da shafi shafi na nawa ne kowa ya ga gurin shafi na nawa katroban set eh tawwa kowa gani katroban set sai dara nawa ta daga sama ko da kasa ya tsara ta hudu daga sama insha Allah yana alisa ba ka bashi ka turban diset gomi ya tara da bakwai tis'in da bakwai sai tsara ta hudu daga sama ko ya ga gurin ta mushe mala yace walli'anu baina kulli zawjaini fi nafi hamlin yud'a qablahu al-istibra'u aw ru'yati zina كالمرود في مكهلة واختلف في اللئان بالكذب وإذا تفرقا باللئان لم يتناكها أبدا ما ليتي واللئان ينزو لئان بين كل زوجين tsakanin ma'aurata guda biyu shi li'ani yana ɗaya daga cikin shari'a ta addinmu na musulunci sauƙi ne da nassi na littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan a wannan bangare babu sabani game da a'immatul arba mana game da malamai malaman a mazhaba ko malamadin babu bambanci saboda haka ya tabbata a littafin Allah shine a littafi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin shari'o'i shi ma hukunci na musulunci shine li'ani tsakanin ma'aurata guda biyu ko da auren an yi ittifaki akan cewa aure ne wanda yake lalataccen aure mutum ya yi dukuli da matar ko kuma bai yi dukuli ba kai ko da fasikai ne ma saboda haka li'ani ya halatta a yi saboda haka shari'a ta halatta misali da mutum zai auri mace wata ke muharramarsa kamar 'yar uwarshi amma bai ta sani ba 'yar uwarshi ce ta jini bai sani ba suka haɗe a wani guri irin yanzu zamanin nan da ake nan wannan ya aura wannan kayan aure ka zubar da ayyana nan kayan aure ka zubar da ayyana can ba san juna ba sai kwatse a wani guri ko a wajen karatu ko a wajen harka don aka daidai ta aka yi aure a shaidarwar shi ke da jini ya aure ta ko kuma yarwar shi ta shayarwa kamar yadda makaranta can baya ita ma dai muharraman mutunci wanda kuma mun kawo har hadisin da ya faru asalin shi wannan wani bawan Allah ya auri yarwar shi ta shayarwa ba ta jini ba ba aka yi soyayya an aure kawai ana shirin tarewa sai wata mata ta gansu wata latijuwa ta ce ayya aiku dukanku ‘ya'yana ne na shayar da ku ta ɓata musu wanda ranta zuwa da tsoro ba ya musu daɗi ba ta ce na shayar da ku abu ya ɓace ya koma ba an koma ruwa shi ne ba su dangana ba su kai ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce ta aina sai turo ta ya ce to mizance bayan ta yi itinabi ta ce ta shayar da ku an ƙari shi kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba an je yaki ba aka yi jihadi aka ciyo kafirai aka kamo su daga cikin wanda aka kamo akwai shema'u yar koshi ce shi sun shayi sun sha nono guda da ita tana zuwa ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen nan uwanta kaga ba kabilar su daya ba ko bi da ba amma mi nono ya hada su saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya enta bangaren sa kowa sai yake manne kawai yana kabila ta zama yanzu ɗan tattiya kowa sai yake ɗanta to kai manzon Allah sarkan manzon Allah ƴar wakai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ka rike ka bautar da su to kaga wata kaida da duk yana da cikin rahama ta musulunci aka ce aka yaƙe garin aka yi kaza aka ciwo su aka kamo su a yaƙe sun zama prisoner bayi kawai amma da ta zo ita kuma ƴar uwar manzon Allah ta zo gindin manzon Allah ta zo gindin dan uwanta ta zamna ga kafura kuma ta zo gindin mazu Allah sallare ko dan wanda ne daga karamci yadda aka musu karamci dukkan su kuma suka karɓi musulunci su ma ka gani to haka su ma waɗannan biyu ta shayar da su amma ba sani ba suka yi soyayya haka daura abu ne kawai ana shirin tariya ba yi ba sai ta gani ta canja ta shayar da su mazu Allah an kare da kawai kuma ka zama dan wanda ta zama yarwarka to haka na alal misali ko da alal misali mutum sai aure yar uwashi a wani guri ashe yar uwashi ce mata shi manfer manmer ko kuma manfer ko kuma manmer bai sani ba suka haɗu a wani guri kawai ruban shi ya je can garin kawai a wuri wata mata ya haifi ya ya tafi shi ma na aka wannan sai suka haɗu a wajen karatu a wani gari kuma daban a kulla soyayya aka yi aure har ma aka kulla aure har ma aka samu ciki yanzu ba an samu ciki sai aka samu tangarɗa shi ne zai na tuhumarta tana tuhumar shi na musa da waɗannan da sauransu to a nan aure babu shi daga ganowa cewa ‘yar'uwar shi ke to shi kina aure ya lalace to amma kuma mi hukuncin wannan na li'ani kuma sai an tabbatar da shi kuma a musulunci dole ɗaya sai ya barantar da ɗaya to shi ne a nan mala yake walli'ani kenan anan mutum ya aure yar uwar shi bai sani ba kuma har ta dau ciki kuma yanzu sai musanta wannan da duk da ɗan wantar su yanzu mi sai an protege in wannan yaro wannan dangantaka su ba ta hanawa a yi la'ani kaga yar uwar shi ta yanzu ko kanwar shi ko ta zama ya shigo da wanda sauransu to amma kuma bayan kafin a gano tun yanzu an riga an kwanta aure matar shi ke kuma yanzu ta samu ciki yanzu kuma sai wata problem zo shiga sai musunta wannan ciki yace ko ba cikin shi bane ba ko kuma wannan da ba nashi ne ba ko kuma a'a ya gansu tana fasikanci da wani to wannan shine ake cewa auren shubha kuna fahimta auren shubha ne wannan ba barna bace ba ma'ana rashin sani ne kuna fahimta kenan abinda aka yi a baya ya fice yanzu kuma daga nan an tsaye da aure to amma kuma an tsaye da aure yanzu ɗan uwashi ta koma ɗan uwashi to kuma da san dan ta koma ɗan uwashi kuma ai yanzu ga wani abu da ya fara tsakanin su bayan suna cikin taron sai ya musanta wannan ciki ko kuma yake tuhumar ta da cewa ya ganta ta yi zina da wani ita ta ce a idan ta musanta saboda haka sai a mata haji idan ya musanta kenan za a mata haji in ta musanta shi ma za a mashi haji kenan dole sai an warware tsakaninsu idan aka samu bangaren shi da laifi yanzu kuma an lazumta mishi dole shi ne ma'aikinsa kuma zai ci gadansa da sauransu in an gano shi ne bai da gaskiya daga baya a a gano shi yake da gaskiya yanzu kuma mi ita za a mata haddi yanzu kuma ɗa bai da uba kenan ɗan uwar shi ne zai gado uwarsa za ta gade shi da sauransu ina fata an gane to amma sharaɗi ya kasance musulmai ne mukallafai kuma wadda matar ta dace za a iya kusantar ta sharaɗin shi mushi ya kasance musulmi mukallafi da sauransu ita kuma sharaɗin matar ya kasance yana da cikin sharaɗinta mata ce wadda ta isa za iya ɗaukar ciki mana an yi aure sahihi kuma za iya ɗaukar ciki amma ita babu sharaɗin musulunci ana sharaɗin shi namiji sai ya zama musulmi amma ita wajen mace babu sharaɗa sai ta zama namiji kafin a yi li'ani ina ba ta fahimta sharaɗin musulunci ana a wajen mijin domin musulunci ya halatta mutum zai iya auren kitabiya wadda ba musulma ba amma ba kitabiya mun karanta kullum a dinga warware akwai bambanci tsakanin ahalin kitabi da wanda ba ahalin kitabi ba ahalin kitabi sune yahudi da nasara wadanda suka imani da littattafan farko su wannan musulunci ya halatta musulmi zai iya auren su ko da ba musulunta ba zaka iya zama da su to amma akwai wasu illoli wadda kai ka kuma kai ka biyo ma kanka amma arniya wadda ba ta ate wadda ba ta da musulunci ko ba majusiya ko mai bautar wuta ko mai bautar dawo ko mai tsafi ko wannan bai halatta musulmi kwata-kwata ya hade ya kusance su kenan mutane su gane wannan bambanci to he mutum ya aure ya kasance baki tabiya ce ko kuma a'ama baiwa ce to duka za a iya la'ari da su idan mijin musulmi ne in kuma ba musulmi ne ba dama babu zancen wannan damar can duhu ne yake bugan duhu ina ba ta an gane dama musulmi ne ba to kaga meye na wannan damar duhu ne yake bugan duhu damar can ma a cin arnancin akwai wani wannan ba suna da wani halar da haram to saboda haka shine sai mala ce walli anu baina zawjayn li'ani tsakanin ma'aurata guda bi fi nafi hamlin yud'a qabla istibra' ma'ana a wajen kore ciki shi li'ani me li'ani shine wajen kore ciki miji ya kore ciki daga matarsa yace shi da wannan cikin ba nashi bane ba to nawaye kuma matar ka ce kace wannan ciki ba naka bane ba kun kawo fa matsala aw ru'yati zina kalmir wadi fil muhkalati ko kuma miji yace ya ga matar shi tayi zina cil da cil ido da ido kalmir wadifi muhukali kamar mashayi a cikin kandu shi ne mir wadifi muhukali ma'ana shi ya gani ra'ayi ai to amma ganin shi zai sanya a mata hukunci a kaga sai da shedu shedu guda nawa nawa hudu saboda kaga sai da shedu hudu bai da shedu hudu in ya fada ina shedu babu kaga bulala kazafi za a yi masa kuma shi kuma ya gani to saboda haka yanzu kenan sai kuma ya kyale kuma ya za a shi kuma a kama shi na ya ga abu kuma na ba na shi ba kun ga akwai matsala iya balasa ta kuma ya kawo shi buta to yanzu kuma matan shi kenan to kenan inda sai attack din sai attack ta bangaren kore cikin to to da ba nashi bane ba ko ciki ba nashi bane ba to anko ya ce ɗa ba nashi ne kaga yanzu musulunci sai ba shi wata mafita sai kore wannan ɓangaren in ya ɓan kore wannan ɓangaren yanzu me za a yi to yanzu kuma matsala ce ta koma li'ani tsakanin shi da ita ne ina ba ta gane yanzu yadda kadiyar za ta warwaro yanzu dole dole kuma sai a yi zo a yi li'ani dole za a samu ɗaya mai gaskiya ɗaya mara gaskiya to wannan kadiyar ita ce yanzu ya za a warware ita shine ake cima wannan hukuncin li'ani ina fata an fahimci abu to shine yanzu zamu tafi ya za a warware kadiyar to shine yanzu musulunci zai karantar da mu na farko ana samun li'ani fi nafi hamli ma'ana mulki ya kore ciki qabla kul istibra wanda kafin shi ta yi istibra'i mace ta yi istibra'i ma'ana ta zamna ta yi tsarki an tabbatar da ba komi ko da jini ɗaya ne yanzu kuma sai ganta da cike ce kawai kuma no bai gane ba wannan cikin ba na ci ba ko kuma a'a shi ya gani ta yi zina kuma matar shi to saboda haka sai biyu ta wannan ɓangaren ya kore wannan ciki to shi da anan shari'a sai ya haƙuri mara jiyo da abin da to yanzu an samu waɗannan sharuɗa ko ya kore ko ya ce a ya gaya an yi zina to saboda haka sharaɗi li'ani in na kore ciki ne to da gauga zai magana ba zai kyale abun ba sai abun yayi nisa ba ko kuma a'a ya shi yanzu yana tuhuma da wannan ciki ba nashi ba kuma sai ya ci gaba yanzu ya zo ya ci mu'amala da ita to kayar da hakinka ina fata an fahimta ku gane yanzu shi yana tuhuma wannan ciki ba nashi ba kuma sai ya kyale tun abu yana karami kuma ya ci gaba da mu'amala da ita aikin banza ya so ta'aziri ma za a maka kayar da hakinka a a lokacin da kaga kake tuhumar abin a lokacin sai ka daga magana in bangaren kore ciki ne kenan idan ya yi shiru baya ya dawo kuma to yanzu babu la'ani e ku shara'i na biyu in kuma a a la'anin da za a yi wajen ya ga ido da ido ne ya ga ta yi zina yanzu ya kyale kuma sai zo ci gaba da kwanciya da ita to babu zancen da ayi ina ba ta a dinga fahimta an fahimci wani ƙa'idodi kafin duk wannan a'a da ya gani to kuma da ya zo bai kusance ta ba kuma sai daga magana kun gane amma da ya gani ya zo kyale ya ci gaba da mu'amala to wannan magana duk babu la'ani diya ya da sharuɗa yawwa yanzu kuma daga baya a yanzu wani bata maka rai ne kai kada da wannan kuma in kai hankali bulala za a maka sai a kai ka yanzu kazafi ne ka mata sai a maka bulala ta mana kana ki kana gani kenan mutane su gane musulunci ya sanya ka'ida shi sai a yi karatu komai yana da daunar to ne ga shara'i in sharaɗin kore ciki ne kake to da ka gani ka wannan a wannan ma to sauransu to idan aka a samu haka yanzu shari'i ya tabbata shari'i ya tabbata yanzu a kenan ya riga ya gantun da wuri yanzu ya bayani to yanzu ya zama li'ani to yaya li'ani yake to li'ani yana da hukumce-hukumce guda hudu a tattare da li'ani akwai hukumce-hukumce guda hudu shi ne a nan malar ya mana bayani ya ce wa'izaf taraka bin li'ani lam yata naka ha abadan idan suka rabu mace da miji suka rabu ta ɓangaren li'ani to babu zancen aure a tsakaninsa har abada kun gane shirin sharaɗi na farko hukunci na farko in dai aka yi li'ani tsakanin miji da mata to an rabu har abada ko sun yi saura a duniya daga shi sai ita babu zancen aure a tsakaninsu na biyu wadda ba ke na sharaɗi da farko ya faɗa hukunci na ɗaya hukunci na biyu sa'annan haddi ya safa hukunci na uku an kore dangantakar wannan yaro yanzu bai da wani dangane bangaren uba shi yanzu bai da uba tunda an riga an yi li'ani yanzu dan uwar shi ne kawai a duniya uwar shi za ta gade shi zai gadi uwarsa amma bai da baban da zai gada ko kuma wasu 'yan uwa bangaren uba da za su gade shi babu an yanke dangantakar shi na hudu aure ya mutu har abada yana waɗannan su ne hukunce-hukunce guda hudu idan har aka yi li'ani suka tabbata to waɗannan hukunce-hukunce su tabbata akan waɗannan mutane guda biyu mijin da mata ina ba ta fahimta to shi ne malam ne ya mana bayani wal li'ani bayna zawjayn fi nafyi al-hamli yud'a qablahu istibra aw ru'yati zina kal murwati fil mukhali wa ikhtulifa fi li'ani fil qasafi wai za ta faraka fi li'ani lam ya tanaka ha abada nan da mala yake waqtul fati li'ani fil qadar ma'ana an yi sabani wajen da'awa da cewa ya ga sucin da cin ko kuma bangaren kore hamil wannan ciki malai suka ce in ba da'awar babu wancan babu wannan wasu malamai da suka yi dan sabani suka ce anya za a yi li'ani ko ba za a yi li'anin ba kauli sahihi ne za a yi li'ani tunda ya kore ki za a yi haddi in babu kenan bai tabbata ba haddi ne za a ma to mu je gaba yace wa yabda'ul yanzu mun tabbatar yanzu to yanzu an tabbatar yanzu a yi li'ani to ga yanda za a yi li'ani ya ce wa ya buda'u zaushu fayalta inu arba'a shahadatin billahi summa yuhammisu billa'anati summa talta'inu hiya arba'an aidan wa tuhammisu bil ghadabi kama zakara Allah subhanahu wa ta'ala wa innaka latihiya rujimat in kanat hurratan محسنة بوضع تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره وإلا جلدت مئة جلدة وإنك للزوج جلد حد القذف ثمانين ولئك به الولد قاعد أكيد آلي مش ياتي وانا تكي باناتي وانا يقوكم ياتي يا جماعة تشتايزنا yanzu hukuncin su li'ani ne ta ce a'a ita hawa ba ta yi ba ta ce ciki nashi ne ya ce a'a shi ba nashi ne ba ya ce ya gan ta yi zina ta ce ita a'a ba ta yi zina ba kenan an samu matsala to shi ne za a yi li'ani to ya ake yi li'ani shi ne ma lati wasu sifatin li'ani ma'ana sifira yadda ake yi li'ani wayar da ujabus miji yake fara yake fara la'ani shi miji zai fara zuwa wajibi ne babu zancen ba wa shawaran tilas ne zai zo fayarta inu arba'a shahadati billahi zai yi la'ani mana zai yi tsinuwa har so hudu ma'ana kuma ya shaida ga Allah subhanahu wa ta'ala ya shaida idan li'anin na kore ciki ne sai shaida guda hudu ya ce ashhadu billahi ma hadal hamlu minni ya ce ina shaidawa da Allah wallahi wannan ciki ba naune ba ina shaidawa da Allah wallahi wannan ciki ba nan wane ba har sai ya faɗa so hudu a gaban shugabanni a gaban al'umma dama shi da ani ba a yin shi wai a dan wannan a dan wannan a'a cikin jama'a ke ana yin shi ne a masallaci a babban guri na gari a samu dama a ka'idar musulunci akwai babban guri masallaci babban masallaci al'umma kuma ana yi bayan la'asar a zo a haɗu al'umma ta haɗu a gaban jama'a ya tashi mutumiji ya tashi ya yi wannan rantsuwa kamar yadda ya zo a cikin mudawana ma'ana wanda ya zo a cikin mudawana su kuma suka ce a a ce a shahadu billahi lazanat in ganinta ne ta zina sai ta ce ina ce dawa da allah na rantse da allah na ganta ta yi zina in ganinta ne har su hudu a gaban jama'a kuma ya daga murya kowa na jinsa ya ce a shahadu billahi lazanat ina shaida da Allah ta yi zina wannan ciki ta yi zina ne ta kawo shi ba nashi ba ne ba a in kuma ya ganta ta yi zai ce a shahadu billahi lara'aitu ba ta zini ce ina shaidawa ga Allah na ganta ta yi tana zina sai ya yi waɗanda hasso kuɗu yana rantsuwa da Allah yana rantsuwa da Allah ce wannan ciki ba nashi ne ba a'a ko kuma a'a zina ta je ta yi ta kawo wannan ciki a'a ko kuma a'a na ganta ta yi zina ya mana ya ganta ta yi zina sai ya yi rantsuwa so hudu da Allah a gaban ya dinga daga murya kowa yana jin sa idan yayi na hudu ta biyar ita kuma tsinuwa ce zai hada da ita shi ne ce wayo hamis bin la'ana ta biyar in sai cike ta da tsinuwa fa ya ƙulu alaihi la'anatullahi in kana min alkazibi yanzu bayan ya yi hudu kowa ji ko? to yanzu ta biyar a lokacin da zai yi ta to kuma kowa sai ya yi kabara ce la'ina illallah kowa duka gabaki da guri mugun abu ce zata faru yanzu ta biyar in ce mummuna diyayi hudun nan a ta biyar in sai ce tsinuwar Allah ta tabbata a gare shi la'anatullahi in kana minal kaze in har abin da ya faɗa ƙarya ne to tsinuwar Allah ta tabbata a gare shi shine ta biyar shi kina an kare ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a gaban jama'a hudu ga abin da zai faɗa ta biyar sai ce abinda na faɗa inna in ƙarya ne to tsinuwar Allah ta tabbata a gare shi sai koma ya zamta yanzu ya gama nashi li'ani yanzu ita kuma sai ta taso ita ma ita ma macen shi ne ce sun matalta inu hiya arba aidan ita ma sai ta taso ta yi li'ani ta yi tsinuwa guda hudu aidan ita mi yanzu don ta ɓata wannan rantsuwa da mijinta ya yi idan a wajen kore ciki ya ce a shahadu billahi na zanat ya ce ya shaida da Allah ta yi zina ita yanzu sai ta meda ce ta ce a cikin gudanar a shahadu billahi ma zanaitu ita kuma ta ce na shaida da Allah ina rantsuwa da Allah wallahi ban yi zina ba har so hudu ina shaidawa shi can ya yi rantsuwa ya ce ya shaida ta yi zina ko shi so hudu ko ya yi rantsuwa da Allah ya ce ta yi zina to ita kuma yanzu ta tashi ta ce na yi rantsuwa tana rantsuwa da Allah ita kuma ba ta yi zina ba har so hudu shi ne a shahadu billahi ma zanaitu ta ce ban yi zina ba in kuma a'a ya ganta ne ta yi zina ya ce a shahadu billahi lar'aitu ha ta zina ina shaidawa da Allah so hudu na rantsewa da Allah na ganta ido da ido ta yi zina ita kuma sai ta fada ta ce mara ani zane ta jina rantsuwa da Allah bai ganni na yi zina ba duka so hudu ta ma ta yi rantsuwan nan so hudu ina ba ta an gane kenan selon yaya system in da ya yi rantsuwa in na cewa ya ga ta yi zina ne to sai ta mai da wanda ita ba ta yi a an ya tuhume ta ta yi zina ne su ce ba ta yi ba ita ma sai ta yi so hudu wannan abin ta yi rantsuwa da Allah su hudu na biyar shi ne ce wato hamisu bilgadabi na biyar ita kuma hita ciki can shi da tsinuwar Allah ita kuma da fushin Allah to hamisu bilgadabi kama zakarahu Allah subhanahu wataala game da Allah subhanahu wataala ya ambata anna gadaban lahi alaiha in kana min as-sadiqin ta ce fushin Allah ya tabbata a gare ta in har abin da ya faɗa gaskiya ne to ita kuma fushin Allah ya tabbata a gare ta ita ma wannan tabbiyar ta yi sai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine tace gadabullahi alaiha in kana min as-sadiqin saboda haka kuma wannan li'ani za a yi shi a gaban jama'a malamai suka ce mafi karanci kan asa da mutum hudu sai an samu wasu mutum ƙasa mafi ƙaranci in aka yi ƙasa da mutum hudu kenan bai yi ba kenan ana son jama'a ne su taru a guri kuma ana so a samu kasa akwai guri da ake keɓancewa na musamman kuma kai kasance ma sai a cikin masallaci malamai suka ce kuma ana so bayan la'asar ake yin shi a wajen tabiyar in kowa in zai tabiyar nan kowa a tsoratar da shi kowa ne kai da kanka shi fa tsinuwar Allah ce fa zaka jama'a in ka yi fa ka sani fa Allah ba zai barka ba in ya san to wanda ya san bai da gaskiya ya san kuma abin bi shi zai sai ka ji yayi retiri ya ce to da fushin Allah gara kunyar duniya a a sai ya karfin hali yayi shi yana da gaskiya to ita ma in ta zo ita ma in za ta yi dabiyar in nan fa in wacce fushin Allah fa a gare ki wallahi da fushin Allah gare fushin duk duniya su kiki su yi fushi da ke ya fi miki sauki domin ita wannan biyar ta biyar in ita take wajabta azabar Allah duk wanda yayi to wallahi azabar Allah masifar Allah sai ta sama shi sai ta kama shi wannan abu in ji akan ƙarya yake to da aka tsoratar in nan sai ta yi ɗan turr ko kuma shi ya yi ɗan turr ai dai ɗan dole akwai ɗaya ne kasan ne duka dole za a haɗu a yin gaskiya akwai ɗaya to yau kun yi son kai shi in ma zuwa ana yau to ga mala sai ce wa in na kalatihiya yanzu ita matan in ta yi ɗan turr sai ta ki bayan ta yi waɗancan hudun aka ce wance inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta yi tirs da kunyar duniya da kunyar lahira billahi da zigara ta duniya da kije da fushin Allah wallahi gara dukkanin kowa yana miki Allah tsini amma ubangiji inda bai tsine miki ba duk da ayyukan da sauki gara kije kunya kin ƙarya ko kuma wani gara ka ci kunya ka yi ƙarya sai ta yi ɗan tirs sai ta ce tofa ita ruwa za ta yi ta biyar in nan ba kenan ya faru yanzu an gano kenan ce an shiga kwanan an fito an fito ɗaya ya yi munafici to yanzu an gano yadda aka yi munafici ko kenan yanzu an warware eh yanzu ta ji tsoron allah da haɗuwarta da ubangiji da fushin allah gara fushin jama'a dan duk iya na baki ne su ma duk akai lokacin an manta wa kuma wani su daga baya wasu su kuma su mata addu'a za to Allah ya be mata kuma Allah ya Allah shirye da ita ina ba da an gane kenan addu'ar bayan Allah ba mamaki ta cece ta ma kuma anan jin tsoron Allah da ta yi shi ma ba mamaki Allah su mata ya cece ta domin mi Allah yana son wani bawa da zai ji tsoron sai kadibar ta agaban jama'a ta ji tsoron Allah ta ce ta yi ne tire shi kan shi ma ba karamin imani bane ba to sai ta yi retire ta tabbatar da idalle ita take bata da gaskiya rujimat in kana qurratan muhsina to yanzu kaga meye hukuncin ta yanzu a mata darajan mana shine sai a jefe ta tunda dama ai wannan tayi wannan mata aure ce ko ba mamaki kafin shi bazawara aure ta mata aure wani namiji in babu shi kuma yanzu ai kaga wannan aure ta zama muhsina kenan yanzu hukuncin ta hukuncin jefewa wada in taqaddama min hazar zawji kenan yanzu hukuncin ta hukuncin shifa tunda yanzu matar aure ce dai zina kenan wadda ta yi aure ta yi zina ita hukuncin ta jefewa ne in kuma budurwa ce wa illa shine yace rujimat in kanat hurratan muhsinatan bi wada'in taqaddama min hadha ar-zawj aw zawjin gairu ma'ana in ta kasance ma'ana katangata ma'ana mata aure ce ko kanammiya ce katangata ce da wani miji ko kuma da wannan mijin ko wani miji daban wa illa idan ba haka ba julidat mi'ata jalda ma'ana budurwa ce ba ta taba yi ba kenan doka sa kunne yana ja doka saboda haka wa illa ruhimat saboda julidat saboda haka in kuma budurwa ce damun ba ta taba yi ba kenan wani abu ya faru a gareta kenan sai a mata bulala ɗari shine haddinta in wadda ta taba aure ce bulala yanayin su jefewa tunda ta musanta kenan yanzu an gano inda matsala take kenan yanzu ne miji yana da gaskiya da ba na shi bane ba danta ne kwarai damar rijim ba har mutuwa aha eh su in ma da ya suna ce ne da ɗan ɗan bi mu dama dama ba sai nan ko kunci yanzu dai an tunda an gano yanzu ya mutu a tuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kawai mutum ya yi istighfari zuwa ga Allah tsakanin gyara alaka shi da ubangiji domin dai koma zakai ga ubangiji wannan shine babban abu kawai yanzu mun Allah kama wani zamani muguwar damana kwado ya faɗa ruwan zafi ba tun da da ba mu hukumci da shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala yana sai a bar shi kawai alama shi ta Allah shi dai babba abun mutum ya gyara alaƙarsa da ubangiji mana mutum ya tuba tobatan nasuwa wannan kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala dalilin haka Allah ya fi ma bawa sa'ad yadda yanayi ka kawo ba gare shi ba da gare shi ne ba da gare ka ba kenan wata zamani ne muka samu na karkashin ɗagutu kenan kai imaninka shi ne zai ka gyara tsakaninka da ubangiji ita imaninka ta gyara tsakaninka da ubangiji ka sani ubangiji ne ta ba kuma shi ne yake da wani hukuncin ta yi ta yi istighfari da tuba da nadama da ayyuka na alheri wanda ubangiji ya yafe mata akan waɗannan abu ko ya yafe mishi akan wani abu gaskiya in ka bari ma wani dan adam da ya maka gata gatan banza ne inda ubangiji ba ka samu gatan ubangiji ba eh shi eh eh to batar nusuha haka ne ba ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Allah yake cewa ya ku bayina da yau ta barna bayan ƙasa kada ku yanke tsammani daga rahamar ubangiji inna la yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah yana gafarta zunubai da yawa kuma Allah mai gafara ne saboda haka babu wanda zai ce a Allah ba zai yafe mashi ba wa alaikum salam eh akwai sauran karatun su eh eh shi inda ya zama na tumba bukara saba yauwa kenan yanzu an dawo akan ita aka fara to da aka zo dama aka ce aiwo lo hayo ana tsorata da sace inna lillahi la ilaha illallah muhammadur rasulullah daga cikin salga baki da masallaci ya take kaga zuciya ta karaya shi wani sai ta karaya sai mutum ya ji tsoron Allah ya bayyana gaskiya don dole a cikin su da akwai ɗaya zai mutu to yanzu ya gano ita ce bata da gaskiya to ga hukuncinta to yanzu ka ga cikon wa innaka la wa innaka la zawju julida haddal qazafi 80 wala hika bil walad yanzu da aka zo aka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna mu jama'a aka tashi aka daga kai la ilaha illallah sai karya ga da haduwar shi da ubangiji wallahi ga gara kumyan nan imani ya zo masa sai ce ranka daɗe wazan yi kena yanzu mi ta fito shi ma karara waye bai da gaskiya ya da shi kazafi ne mata yanzu ni ya ɓata mata suna mata kazafi shi na kita ma kazafi ne mata kuna gani yanzu hukuncinsu ba ɗaya ne ba ita can hukuncin matar da ta yi zina ne in mai aure ce juyewa in budurwa ce bulala ɗari an gane ke na ɗaya mi zai same ta yanzu shi kuma ƙazafi ne ya mata ya ce a wanda cikin ba nashi ba ko kuma ya gada ta yi zina ya bata mata suna ya mata ƙazafi duka ta shi ne ta muje to ya mata kyamu kuna gani to yanzu yaya za a yi yanzu kuma da aka yi haka sai ya ji tsoron Allah sai yi reki ne yana an gano shi da bai da gaskiya domin huddal kazabi samanina yanzu shi a nan sai a je a mashi bulala tamanin a gaban jama'a yadda ya kumyata ta aka ga al'umma ta waɗannan to shi ma a gaban jama'a za a mashi bulala tamanin a nan bulala tamanin ko da ba bai karfi ba ta fasa mashi ki a gaban jama'a ma ko haka za a zo a yi mata ɗaya biyu can cal cal a ce me bulala tamanin aka ma kawai aje gari a ce an mawa da bulala tamanin saboda me ya ma matarsa kazafi an kare mutu mutu ta fi suna ɓaci ita kuma mi yanzu mi an ɗauko bargon mutunci anuwar kenan kazaf ma'afin ya ce mutum da kware ce ya ci mutuncinta kaga yanzu an wanke ta ina ba ta fahimta to ku ga nan hukuncin sai shafa mashi yanzu bulala tamanin za a bashi ta kazafi ya mata walahi kabihil walad bayan haka kuma dole dana shi ne duk wanda in ya kuskura duk abin da dan halal yake doka sai ya doka bai isa ya musanta wani abu ba ko ya isa ya take ma wannan yaron hakin shi ba kuma duk wanda ya tuhumi yaron ne ya ce mishi dan zina ko a'a dan kaza ko to yaro yana iya kai kara shi ma kuma sai a hukunta mutum kenan ko yana so ko bai so da haɗa shi wala hika bihil wala ta haɗa shi da ina ba na banta to wannan shine a hukumce hukum a shari'ance hukumcin li'ani idan mace da miji aka samu sabani a galabiya daga wajen mijin sabani yake fitowa ya kore ce wannan ciki ba nashi bane ba ko kuma ya ce ya tuhumi matarsa ta yi zina ta ce ita a'a ba haka ba wani ciki ba nashi ce nashi ne a a ta yi zane ce ba ta yi ba suna insha Allah to kun ga yadda musulunci ya shar'anta ga yadda za a yi in aka yi haka an guje insha Allah duk inda aka yi sai an gano in kuma suka ji jin tsoron Allah suka yi taurin kai a ta yadda cikin su dai akwai lalatacce to wannan abin da shi wancan da ya ce tsinuwar Allah to wallahi ta tabbata wallahi ya zama tsinan ne a rayuwa da ko Allah zai ba shi tsawon rayuwa wallahi sai kaga ya zama abin tausayi kafin a je lahira eh in kuma ita ta yi karfin rai ta ce fushin Allah ta bata a gare ta wallahi kuma ta ga fushin Allah dan mun nan ba san babu zancen wasa Allah ne ya faɗa ga yadda za a yi kuma Allah ne wannan hukuncin an kare insha Allah eh kana tabbata eh in ya tabbata na shi da ko eh zai gadi uwa zai gadi uba a ita shi ita da mun da ko da aka an rasa an rasa uba dama ita uwa nata ne yauwa ita tsakanin da shi ya dama daga cikin taimako tsakanin da shi akwai gado zan ta gaje shi zai gaje ta ɗanta ne sai ta riƙe kayanta kuma ba mamaki da gasken ba ɗan zinan ba ne ba da gaske ɗan shi ne amma kawai zama da taurin kai wani lalatacce ne ya yi wannan abu to zai ga tsino ya lalace a lalatan kuma ya tafi ɗanta kuma yana na a matsayin ɗanta shi da babba abin mutum ya ji tsoron Allah wallahi Allah su wata bai barin wannan bai barin zalunci shi yasa aka diyo Allah ce inni haramtu hadisi ne kudusi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu Allah ce na haramta muku zalunci Allah ta ni kaina na hana kaina zalunci kuma na sanya shi a tsakanin ya zama haramu fala tu zalimu kada zalimu ka ku zalunci wallahi mutane suna wasa da haƙoƙin ƴan uwa Allah wallahi ba abun wasa bane ba wallahi duk wanda yake cin haƙƙin bayin Allah a wajen aiki ne a a a wajen sana'a ne leburorin ka ne ma'aikata ne menene kake danne su wallahi ba zata baka kewa in baka nemi yafiyar waɗannan bayin Allah ba Allah ƙarshen mutum ba zai kyau ba amma mutane sun ɗauke shi ba kome ba a walaƙance mutum zai kare kuma sai Allah kuma bayan haka sai Allah hudu haƙin ba ku diba hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ranar tashin kiyama kisasi har dabba sai an mata kisasi ba dabba akuya mai kaho da ta tunguji akuya mara kaho sai Allah ya yi kisashi a kansu a ce rama tun guzo nota miki gashi tilli nota miki tilla bayan sun gama a lokacin kuma duka an gama komi kisashi sai a ce ma dabbobi to kunu turabin ka zama kasa su sai su zama kasa shi gina an kare da su yanzu kuma sai dan adam shi yake da gidan aljanna ko wuta ɗayan biyu ne ko a same ka gidan aljanna ko a same ka a wancan gurin Allah kare to in har dabba za a mata isashi dan Allah dan uwa ka zamna gani ka sato ka kwaso ka kare 0000 ka tare motoci a gidan wanda ita kai a shekarar in ma kullun zaka dinga hawa ma ba wata ban zaka wata ba ko ka bari an barabar a banza ka tunda haƙƙin mutane ina da yi wani da shan daɗi wani da kura da duka gari da shan daɗi kawai ka tara ma maza da mata da yara kawai da a ce gidanka gidan alhaji babba waye da tsara dukiyar haram ka faɗi ka mutu kai kana can kabari kana can azaba ka su kuma suna nan suna morewa suna hawa suna abin wala mutane ya kamata ma kan mutu yamun ne amin ma aka eh
ta musulmi ce da samun abubuwan farin ciki haka ne ai da ma haka hadisi ne ma la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi imanin ɗaya mu baya tabbata har sai ya so dan uwansa irin abin da yake so kansa kai rayuwa wallahi dukkan kun ga duk tsare-tsare na duniya wani irin tsari ne ba a yi ba na mulki an yi capitalism an yi imperialism an yi socialism an yi gurguzu an yi jari hujja an yi kai yanzu ta ƙarshen wadda ake ganin ita ce wannan demokrasiya akwai wadda tafi zalunci ma irin ta yanzu ba gasar da ba da ake gani kadiba ɗan nijar da ba mu so ma a nuna ka a wata ƙasa ka ce ma kai ɗan nijar ne saboda bi da an yunwa za haɗa ka ga ɗan yunwa ba matsiya ce talaka nan makwabta ma an kaje kada an jaɗa yin tare da karɗin yunwa a sheka za ta take kuta kwana a kan dani kadiba kiri a maganar ba ko shekara ba ta yi ba aka ce lafirka ne ya gata lafirka sai lafirka ya bezon da leroy to amma yanzu kafin kamishe ko ina yar karamar kasa kawai nijar ta kubuce ko talaka kasashen matalauta guda uku da suka yanke sai gashi kuma an ga wannan wasu to yanzu mu gane wake da bai in wani kaka ji ba Allah su wata lai nuna to Allah bai bar zalunci kuma kun gona abin wallahi an fara ne tafiya zai kuna ganin a haka tafiya za su dinga du lokaci ne yayi
Europe din nan wargashi wata ne ta zo insha Allah da kadan kadan din nan ba wai Europe kade ba har wacce uwar azzalima insha Allah eh haka kuke so
ne kotunan zaɓe
a'a shi musulunci kaga da musulunci ta tsara wallahi kawai da dukkan mu gabaki ɗayan mun yarda mun dawo ga Allah subhanahu wataala wallahi ba ku bai zo in wani dan sanda da wanda Allah zaka rayuwa mu tak wai yanzu ma ku diba dan kadan dan jas ne ko muka yi nan dukkan mu kowa ya yarda a dawo ga Allah ka diba ni'imar da Allah ya mana tun ana ganin za a ture mu za a bakin bakin raƙumi kamar mu zaka faɗi lalalalalala ashe tun ana cewa sati ɗaya kawai sati guda aka bamu za a gama da mu sati uku aka yi wata daga watan aka kai shekara yau shekara hannun shekara biyu eh to gane to kuka wannan ni'imarwa abu ne da kuma duk inda waɗin wasu samu wannan yanci sai an zubar da shi amma ka diba Allah subhanahu wataala ya kawo mana shi a sauƙaƙe addu'a kawai eh munafikai yo da wani Allah ta al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa ji sun kowa kafirci da munafici a islamic kalma ko babu ne
to duk wanda murnar da ake ba musulmai suke wannan barnar kai yanzu zina waye ke da ba musulman ne suke yi ba satar waye ke ba musulman ba waye duk wannan kenan musulunci ba faɗa a baki ne ba aiki ne aikace
saba'in da da uku kullu kaga insha Allah kenan sai mazu Allah ce ma ana ali in dai zaka tsaya akan karan tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah qala rasul to wallahi ka tsira haka manzo Allah ce kawai duk abin da zaka yi duk aje wata wane ne wane ne wane ya ce wannan ya ce kaza duk abin da zaka yi qala Allah qala rasul Allah ne yace manzo Allah ne yace alhamdulillah duk abin da zaka bari Allah ya hana manzo Allah ya hana in dai mutum ya tsaya a kan ƙalar lahu ƙalar rasulu mutum Allah ce ma ana alaihi wa ashabi abinda muke da ni da sahabaina to wallahi kafira to wani abu sahabban mutum Allah sun yi haɓa su ba na bari shi na mutum Allah na Allah da mutum sun ishe ciki nan a zo kake kai da ka gani kana da hujja je ka kowa nan lakum dini kuma diya dini kabarinka daban nau daban je ka wa ma'ala rasul illa al-balagh ni dai isar da maka ne wa'azi ne nasiha ne qala Allah qala rasul in kaga dama ka rike maka dan iya ruwa kudda kai shikenan amma manzo Allah ya faɗa mu wallahi duk in muka dawo ga littafin Allah da sunan manzo Allah wallahi komai zai daidaita kuma wannan kai ya ake mu ishara ɗan shekarun mu nan guda biyu wallahi kun kun sani ba karfin mu ne ba ban mu da makaman ban mu da dukiya ban mu da kai tunda ake ma ba taɓa sawa wata ƙasa ba ta kunkumi na duniya wanda in ma wace ce ta ƙare mutuwa amma matalauciyar ƙasa aka sa mata takunkumi kuma ta girgice ta ƙara bunƙasa kun kasan wani abu ni inda lahi ne ba komai na addu'a dama dama a dama wannan kamanta a jira jira jira jira ina fata an gani to wallahi wani ke nuna mana wallahi koma ga Allah ko da al'umma sun ke kai tsakaninka da iyalanka da kai Allah ku tsaya ga Allah su gani wallahi ko kai ka tsaya tsak ba za ka yi abin da sai abin da Allah da manzurici sai abin da yake kan shari'a Allah ko a cikin gidan ka ga cin nasara da kodi ko a sana'arka ne ko a wajen aikin ka Allah kaga cin nasara duk wanda ya tsaya ga Allah bai tabewa kuma wannan gashi wannan sunan ne Allah nuna mana kenan duk mu gyara ga baki ɗin mu koma ga Allah mu watsar da waɗannan shekaru shekar ta ma'ana wani shiri ne da Amurka da Turai suka yi sai sun mai da duniya ɗan iska ɗan iska shi ne a tsarin da suka yi Allah ya ce a'a shi ne mai abin ba ku isa ba duk kun ga sunan Allah da ɗaya da ɗaya da su mulkace Allah ne suka taɓa mu goma goma ga Allah wannan Isra'ila ku ajiye da Allah wannan ajiye take a ajiye take wannan ku lokaci ne haka Allah rai annabi ya ji yaje ta yin wannan abubuwa ana zuwa isra'ila insha Allah abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba yahude zai gudu ya tsaya a bayan bishiya icci itace ya ɓoye ya duka a duka ya ɓoye don ka kama shi za ta ga musulmi ta ce ba wa Allah mumuni zo ta ga matsiyaci a bayana bishiyar za ta yi magana lokacin ya ke gira ma'ana mu in ne muka gyara lokacin sai musulunci ya zama fir kowa tsakanin da Allah rayuwar ma zan ga ta canza ta dawo irin ta da yan uwantaka da soyayya da kwanciyar wanda abin duniya ba dauke shi kowai ba wallahi ba abin shekarun ba sun yi nisa da yawa ba tsaishi wannan kakanni Allah abin duniya ba su dauke shi makwauci wannan kuna zaune da wannan yaron gidan da zai aure Allah sai wani makwauce su ya kasu yanzu ya na mushi tsaki ce su gina ɗaki a nan zauna da kai da matarka da yawa gidan shi ɗaunar Allah shi kansu da ramu kuma zaka ji abu da sun ce maka wani abu ba kyau ba za su ce maka haramun ba da sun ce ba kyau malam ya ce su kau da malam ya ce an ƙari mu kuma ka tarin ilimin babu aiki sun mu aiki ne a aikace Allah ya albarci rayuwarsu kuma ba wai wadata ki da akwai shi ba amma wallahi kai a watan lokacin rayuwa a inda zauren gidan mutane din kaje a hatsinsa a zaure a cikin talo ko a wannan malami da ko ba haka ba hatsi wannan sun ba ba in aka zo gida wani makwauci ba cin makwauci matar da suka kai gidan wanda ina ji ba don abinci ba sai a zuba maka a daro a cika daro a baka ce sai kai musu wake in aka dafa gida wake a dadi da muka sani in aka dafa wake a gidan ku to talakawa ne duk da aka wanda dafa wake a gidan su to talauci yake to yoga yoga wake to Allah ka shirya mu to mu koma ga Allah insha Allah wallahi ko musulunci ya tsara mana kun ga wadannan abuwa abu zan ta muke ba kai ka je ko ina ba ku je justice ana je ka dawo an kara muku je semen tura semen ku je baye da sauransu a saukake in ko zamuna wajen malamin addini kawai kaza kaza minti biyar an warware ta a'a maimaita kawai kana maimaita kawai shikenan Allah ya ce kaza Allah ya ce an kare shi na muke wahalar da kanmu mu je mu a banza gobe Allah ba mu yakon gyara to wannan shine hukunci hukunci na gaba wali mar'ati an takdadiya mai shi kuma hukunci shi ma wani hukuncin daban shine zamu shiga hukuncin kulli kuma yana ga lokaci ya dan jako lokaci ya kai kenan sai mu kwana a nan in Allah kai mu sati sai mu tashi akan gaba kenan ji alhamdulillah gaba gaba ne mu dinga fahimta abinda Allah in Allah kaddara da ran zan mu karasa fa ni'ima insha Allah kuma Allah babu da lafiyar abin haka nan insha Allah Allah saka muku da alheri kuma da zama da kokarin laki jazakumullahu khairan da fata mun kanta ne Allah tara mu cikin ladan abin da muka sukure Allah ya fi mana bukatun na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ta ba mu ikon guje mata subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik السلام عليكم magana da shi wani major loan ne cin kun da musu kiran gidan shi to insha da kuma maradiya ta
a ɗauke wannan matsala
kai